ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin ahkamul jana'is wa bid'uha na babban malami ash-sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kanshi da rama a karatun mu na jiya mun tsaya ne a ƙarshen a babin ko fasalin da malam ya sa suna at-ta'ziyatu ma'ana ta'ziya da kuma hukunce-hukuncen da suke da ta'alluki da ita yanzu kuma kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi cikin wani sabon fasali da malai kulla ya sanya masa suna ziyaratul quburi ziyaratul quburi ma'ana ziyarar makabarta yan uwa idan muka duba zamu ga tafiya ta fara tafiya tun daga kan muqaddimatul maut muka fara alamomin mutuwa da sauransu yanzu har an mutu an yi wanka an sanya linkafani an yi sallah an ɗauka an binne an dawo duk da irin abubuwan yanzu bayanin ma da muke shine mamacin ma an je an kai shi an dawo yanzu shari'a ta baka dama zaka iya zuwa ka je ka ziyarce shi ko bata baka dama ba idan zaka je ka ziyarce shi an baka dama ya ake zuwa ayi ziyara me me ake so ayi me ba a so ayi dan mu kiyaye mu rinka abubuwa ala basiratin shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala bala yace wa tushra'u ziyaratul quburi lil-ibti'azi biha wa tadhakkuru al-akhirah bala yace an shar'anta ziyarar kaburbara litti'abi biha domin ɗaukar wa'azi da ziyarar kaburburan wata zukurul akhira da kuma tuna lahira abin nufi zuwan ka makabarta ya kasance sanadi ne ko kuma abu ne da zai jawo maka wa'azantuwa da wasu abubuwa da kake marasa kyau ka daina babban abin da ake bukata ga zuwatar makabarta shine ka tuna cewa na cikin kabarbaran nan su ma mutane ne kamar kai wasu daga cikinsu ma iyayenka ne wasu daga cikinsu ‘yan uwanka ne na kusa ga sai yanzu a kwance ba sa iya amfanawa da kansu komai to kai ma wata rana za ka tsinci kanka a cikin wani da su ma suka tsinci kansu a ciki malamai suka ce zuwa makabarta yana da amfani yana da amfanin nika da yawa duk girman mutum duk matsayinsa idan ya je makabarta zai ga irinsa a wajen idan mutum malami ne shi zai ga akwai malamai da yawa sun mutu da yawa daga cikinsu ma sun fi shi ilimi idan ilimi ake takama da shi ga sun mutu ina ilimin nasu idan kuɗi kake takama da shi akwai wanda ya fi ka kuɗi sosai yana kwanci a ƙasa shi ma ina kuɗin nasa idan sarauta ce akwai sarkin da ya fi ka sarauta da ji da isa da izza yana kwanci a ƙasa to irin waɗannan abubuwa ake tunawa kai ba haka zaka kasance wata rana kwanci a ƙasa ba ka iya amfanawa da kanka komai to hakan sai sa mutum ya ya rage wa kansa dogon buri da kuma wasu abubuwa da yake marasa kyau ya daina to shine abin da malai yake nufi malai ce shari'atu Allah ya kula indaha ma yadhibur rabb amma da sharadi kada mutum ya faɗa a yayin ziyartar makabartar abinda zai iya fusata Allah subhanahu wataala abinda zai iya jawo masa fushin Allah madaukakin sarki a cikin makabartar ma'ana duk abinda mutum zai faɗa ya kasance abinda shari'a ta yarda da shi ne ya kasance abinda annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya koyar da shi ne wa ta'ala ka du'a'il maqburi malai ce kamar misali mutum ya je makabarta don ziyara kuma ya rinka roƙan na cikin kabarin ya rinka roƙon na cikin kabarin yana nema ya masa wani abu saboda ana tsammani wani bawan Allah ne nagartacce to sai ya kasance yana roƙonsa ko yana fakewa da shi ko abin da ya kama da haka walistighafati bihi min min dunillahi ta'ala da kuma neman agaji da shi na cikin kabarin mutum ya bar Allah madaukakin sarki waɗannan abubuwa abubuwa ne da suke suna kai mutum zuwa ga shirka wanda ƙarshe za su raba mutum da hanyar Allah subhanahu wata'ala malai ce au taskiyatuhu wal qata'u lahu bil janna ko kuma mutum ya rinka kokarin tsarkake na cikin kabarin ko kuma yanke masa kai tsaye da cewa wani dan aljanna ne mutum ya rinka faɗa wasu maganganu da suke nuna cewa wani fa na cikin kabarin nan dan aljanna ne kai tsaye kamar yadda makaranta a karatuttukan baya da dama cewa duk mutumin da ya rasu babu kyau kai tsaye ka yanke masa cewa wani dan aljanna ne ba a yin haka a shari'a amma babu laifi kai masa kyakkyawan zato muna sa rai insha Allah ta'ala wani ya dace wani ya rabauta saboda kyawawan ɗabi'unsa da kyawawan halayensa da ban Allah da muka yi la'akari da shi amma ba daidai bane duk nagartar mutum ka ce wani dan aljanna ne ba daidai bane annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya hani game da wannan to duk irin abun bai dace ka je cikin makabarta ka rinka yin su ba malai cewa nahwu zalika da wasu abubuwa da mutane ya iya faɗa makamantan waɗannan waɗanda ma ba waɗannan ba malai cewa fihi ahadithun a cikin wannan mas'ala da muka ambata akwai hadisai kamar haka al-awwalu hadisi na farko an buraida tabn al-husayb an buraida tabn al-husayb radiyallahu anhu qala an karbo daga buraida dan husayb yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace inni kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi annabi tsira da aminci Allah tsara tabbata a gare shi yace na kasance na hana ku ziyartar kaburbura a baya fazuruha to amma yanzu ga dama ta samu ku je ku ziyarce su farkon addinin musulunci manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada wani ya sake je makabarta don ziyarar dan uwansa me yasa malam zai ga mana a gaba amma daga baya lokacin da addinin musulunci yakan kama koyarwa ta ta tabbata a zukatan sabai sai annabi ya ce to yanzu na bada dama za a iya zo a ziyarci makabarta fa innaha tudhakkirukum al-akhirah sai annabi ya ce na ce ku ziyarce su ne yanzu saboda zuwa makabarta zai rinka tunatar da ku lahira wal tazidukum ziyaratuha khairan sannan ziyarar makabartar zai rinka ƙara muku alkhairi a cikin zuciyarku faman arada an ya zura falyazir duk wanda yake bukata yake so ya je ziyarta makabarta yanzu to yanzu an bashi dama ya je ya ziyarta wala taqulu hujran sai manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ce amma idan kun je kada ku rinka faɗan maganganu maganganu na barna sune hujran ma'ana al-kalamul batil kenan kamar yadda Imam Nawawi zai fassara man nan gaba kaɗan kada ku rinka faɗan maganganu maganganu na barna sune kwatankwacin irin abubuwan da muka faɗa ko magana ta shirka ko magana ta bid'a ko magana ta sabo duk kamata mu kauce musu a yadda muke ziyartar makabarta wannan hadisi akhrajahu muslim wa abu dauda wa min tariqihi al-baihaqi wa an-nasa'i wa ahmad wa ziyadatu al-ula wa ath-thaniyatu lahu wa li abi dauda al-ula bi nahwiha wa lin nisa'i ath-thaniya wa ath-thalitha qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala imam an-nawawi Allah madaukakin sarki ya kara masa rahama yace a cikin littafinsa al-majmu' yace wal hajru ko walhujuru abinda ake nufi da alhujuru alkalamul batilu shine zance na barna zance na shirka zance na bid'a zance na sabo shine alhujuru shine zancen da annabi ce kada ku je makabarta bayan na baku dama za ku iya ziyarta ku je ku rinka irin waɗancan zantuttuka a cikin makabarta bai dace ba wa kana nahyu awwalan li qurbi ahadihim imam nawawi yace hanin da ake musu asali a farkon lamari an hana su ne li qurbi ahadihim min al-jahiliya saboda kusancin lokacin da suke da lokacin jahiliya abin da ya sa shi ne a lokacin jahiliya sun kasance suna zuwa makabarta suna yin maganganu waɗanda ba su dace ba ko roƙon na cikin kabari ko kama kafa da shi ko abin da ya kama da haka to annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi da ya fahimci haka suke idan aka ba su dama a lokacin za su shigo da abin da yake shirka ne a cikin addinin musulunci tun a farko farkon sai annabi ya hana su tunda ita shirka abu ce da ake kore ta tun daga farkonta ba a yin afuwa ga abin da yake na shirka abin da yake na sabo ko abin da ya kama da haka zaka iya daga mutum kafa ka ce lokaci ka zaka ke jira kai masa wa'azi ko abin da ya kama da haka amma banda shirka haƙin Allah madaukakin sarki ba a dauka a ba wani kowane ne duk inda haƙin Allah madaukakin sarki yake yake to Allah madaukakin sarki kadai ake ba kayan sa da zarar ka ga wani mutum yana wani abu na shirka to wajibi ne ka dakatar da shi a lokacin ka taka masa birki ga masa abin da yake ba daidai bane idan ya ji shikenan ka fita idan bai ji kuma shikenan wannan shi da Allah subhanahu wataala amma dai abin da ya shafi shirka ba a sakaci da shi yan uwa to shi sa annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi sai ya hana su fa rubama kanu yatakallamu da bi kalamil jahiliyyati al batil mala yace me yiwa ne za su rinka yin zantuttuka irin wancan zantuttuka da suke a lokacin jahiliya na barna a makabarta idan annabi ya ba su ya ba su dama a wannan lokaci falamma istaqarrat qawaidul islam qawaidul islam lokacin da ka'idojin musulunci suka tabbata a cikin zukatan sabai kuwa wata mahadat ahkamuhu hukunce-hukuncen shari'a suka shimfiɗa sabai suka zauna a kai washtaharat ma'alimuhu a koyarwa annabi tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ta shahara a cikin su malai ce ubiha lahumu ziyara sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya halatta musu ziyartar makabarta cewa za ku iya zuwa ku ziyarta saboda me yanzu abin da ake jin tsoro na su je su shirka a cikin makabarta yanzu ana ana da tabbacin insha Allah ta'ala babu shi a cikin zuciyarsu sai aka ba su dama za su iya zuwa su ziyarci wanda suka ga dama amma wahtata sallallahu alaihi wasallam bi qawli ta da kace annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya musu gargadi da taka musu burki da cewa wala taqulu hujran kada kuma duk da haka ku je ku rinka faɗan zance zancen da yake na barna a makabarta duk da haka sai da annabi ya kare musu gargadi akan su kiyayi irin waɗancan zantuttukan da suka sunce suna yi a jahiliya saboda me ya ƙara ƙarfafa musu hanin akan hani qultu mala yace ni kuma a sheikh muhammad nasiruddin albani sai na ce wala yakhfa ba abu ne da yake boyayye ba baya kuya anna ma yaf'aluhu al'ammatu wa ghayruhum cewa abin da gama garin mutane suke yi da wasunsu daga cikin ma waɗanda ba gama gari ba maybe suna da ilimi nasu irin irin nasu abubuwan da suke yi inda ziyarati a yayin da suka je kai ziyara wa makabarta min du'a ilmayiti malai ce na roƙon mamata walistigafati da kuma neman agaji da mamatan wasu alillahi bi haqqihi da kuma su rinka roƙon Allah madaukakin sarki amma da haƙƙin wanda yake kwance a cikin kabar ya ubangiji saboda haƙƙin wani kai min kaza da sauransu irin waɗannan addu'o'in da ba halatta ba malai ce lahuwa min akbaril hujri wannan abubuwan da mutane suke yi yana ɗaya daga cikin manya manyan zantuttuka na barna da yake faruwa yayin kai ziyara a makabarta malai ce wal qawlul batili da zance na barna fa alal ulama malai ce to abu ne da yake wajibi akan malamai dole ne tilas ayu bayyinu lahum hukmallahi fi dhalika da su tashi su yi wa mutane bayani akan hukuncin Allah maɗaukakin sarki game da haka wa ya famuhum ziyaratul mashru'a su kuma fahimtar da mutane ziyara shar'antacciya a cikin addinin musulunci wal ghayatu minha da kuma babban abin da ake bukata idan an je an kai ziyara gayar babban abin da ake bukata idan an je an kai ziyara shine me yin addu'a ga mamaci da roƙa masa gafara shikenan wannan abin da malai ya faɗa abu ne da yake da mahimmanci kwarai da gaske abin nufi wajibin malamai ne su tashi su nuna mutane mahimmancin tauhidi da matsayin Allah subhanahu wata'ala a cikin zukatan mutane wato abin da ke faruwa shine galibi karatun tauhidi yanzu yayi karanci a cikin mutane shi sa ku samu abubuwa da yawa na shirkiya suna faruwa a cikin mutane wanda idan ka fito ma ka ce shirka nuni sai ga ai kai ne kai zafi ko kuma kana so ka fitar da mutane daga da'irar musulunci amma a zahiri abin da mutane suke ba daidai bane kuma kamar yadda na faɗa a baya cewa ita shirka ba a sakaci a kanta babban dalili ku shine Allah madaukakin sarki ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah na iya gafarta kowane irin zunubi amma idan mutum fa ya mutu yana shirka yan uwa idan ya shiga wuta wallahi har abada ba zai fita ba har abada ba zai fita ba mutane da yawa daga cikin al'umma yanzu da muke rayuwa wanda da yawa daga cikin su suna sanye da rigar musulunci suna abubuwa na shirka da yawa babban dalili ku shine rashin kama hannun mutane a sada su kai tsaye da tauhidin da yake ingantacce wanda yake babu datta a cikinsa dole ne a nuna mutane Allah subhanahu wataala shine halicci komai ya halicci kowa duk wanda ka gani a duniya tsakanin da Allah madaukakin sarki alakar sa shine mai halitta da wanda aka halitta babu wani kanin Allah ko abokin Allah bare zama to daidai da Allah madaukakin sarki babu kowaye duk matsayinsa duk mukaminsa ko annabi ne mursali ko mala'ika ne makusanci to matsayinsa da Allah madaukakin sarki shine mai halitta da wanda aka halitta wannan matsayin nasa da kimarsa da martabarsa da mutuncinsa da kake gani Allah madaukakin sarki ya ba shi sa ka gani ba haka bane idan da Allah bai bashi wannan matsayin ba to da ba za ka same shi daga cikin masu matsayin can ba to amma sai ka samu ana daukar wasu daga cikin mutane ana jingina su ana sanya su kamar ɗaya suke da Allah madaukakin sarki yanzu yan uwa irin wannan rashin dora mutane akan tauhidi ingantacce shi yasa da yawa haka abubuwan da suke faruwa suna faruwa yanzu akwai wani abu da na gani a waya wani mutum yana zaune akan kujera wasu sun kawo masa ziyara babban malami ne daga cikin wanda ake kiran su malamai wani ya tsaya akan sai ne masa kirari yana ce masa wane da kuke gani a zaune shine shehuwa ne shine shehuwa ne yace kai shine manzon Allah ma yace kai Allah ma gashi nan a zaune wallahi yana yana nan a cikin waya ta har yanzu in kuna so zan dauko in kunna muku gani ce Allah ma gashi nan a zaune wannan mutumin da yake zaune shine shine Allah baki ne dan Afirka amma shine Allah yanzu kuma Allah shine kun ga sun fito sun faɗi ya fito ya faɗi wannan a fili mutane su kama jara yake faɗa to yanzu shi abin da ya faɗa wannan ba laifi ne- ba laifi bane amma irin wannan magana da ake da muke yi yanzu ita ce laifi kuma faɗa irin wannan ɗin shine laifi yanzu tsakani da Allah yan uwa mutumin da ya fito ya ce da wani ga Allah a zaune wannan tsakani da Allah musulmi ne to kuma wanda ake faɗa haka babban malami ne kuma yana- yana yana jiya sun koyar da kai ya yarda da abin da ake faɗa kenan irin wannan abin ne na rashin nuna mutane waye Allah maɗaukakin sarki tsakanin kowa da Allah maɗaukakin sarki shine halitta da mai halitta halitta da mai halitta amma ta yaya mutum ya zama Allah ya uwa mutum yana kashi yana fitsari yana ci yana sha ya zama Allah ta yaya haka ga wani bidiyo yana, yana, yana- yana yawo a yanar gizo shi ma wa- wata, wata, wata, wata yarinya a wani ƙauye ta ce annabi kullum yana zuwa wajenta wa wajen shekarar ta shida da Allah ya uwa ba wanda ya gani a cikin ku yana nan gashi nan to yarinya ce gashin tana bayan labari ta an tar ana daukar ta wa wallahi annabi shekara sa kaza na zuwa wajenta wa idan yazo tun safi sai kai la'asar suna hira babba abu bakin cikin ma shine wai zai zo mata tun safe ba sallah azhar ba la'asar wa wata rana idan babata ta ganta sai ta ce mata wanda ki tashi zaki sallah mana sai wai annabi ya ce mata ki ga mata cewa ai kina tare da mai sallah tunda tana tare da mai sallah ina sallah ba sallah a cikin labaran nata ma wai kai subhanallah wai annabi alkabo yake idan ya alkabo idan ya zo hakwanciya take hakwanciya yake akan cinye ko ita take kwanciya akan cinye sa ko shi yake kwanciya akan cinyarta wallahi kuwa so sai ba ku ana ci mata sai ya dawo sai ya dace gashi nan awaya sosai da sosai na ta yawo gashi nan awaya gashi nan ta baya a gari kwanan nan shi ma na ƙara gani wani wani dan fulani yana ta bayani shi ma cewa wai- wai a- a- annabi ya ce masa a farki zai ganshi a fili shi sa in zai in zai sallah da duma biyu yake shimfiɗawa ga ta sa ga ta annabi a gabansa to duk me jawo irin wannan ba a san matsayin Allah ba ba a san matsayin annabi ba duk abin da ake shine ana nuna mutane matsayin wasu yafi matsayin Allah da annabi ta akwai irin wannan ta akwai irin wannan to ya uwa abin da nake nake son kai mu zuwa gare shi shine dole ne malamai wallahi su tashi su yi bayani saboda in ba haka ba mutum zai ta sallah ya ta azumi ya ta zakka amma wallahi tallahi babu babu imani a cikin zuciyarsa dan duk mutumin da yake da irin wannan aqida cewa akwai wani Allah bayan Allah madaukakin sarki ko wani yana daidai da Allah madaukakin sarki wallahi ba musulmi bane wallahi ba musulmi bane wannan abin da za a faɗa da ɗacin sa da rashin jin daɗin da mutane su ji shine daidai idan mutum ya ji sai ya gyara shikenan ya kubuta amma a ce a yi shiru saboda kada a ce mutane sun yi kafarta ko abin da ya kama da haka to kuma sun kafarta a gaske shikenan zaka yi da su idan suka ji Allah ya sa su auta ba me aikin malamai so daga dole ne a ga mutane irin wannan abin da ake ba daidai bane a daina Allah madaukakin sarki shi shi kadai ne qul huwallahu ahad Allahu samad shi shi kadai ne babu wani Allah bayan Allah madaukakin sarki duk abin da ka dauka ko kake tsammani zai maka aiki irin aikin da Allah madaukakin sarki kadai ke yin sa wannan fita daga addinin musulunci ne to shi har zai sa ma ka je ka tunanin cewa wani zai iya maka abin da Allah zai madaukakin sarki zai maka bare haka zai ka kira na cikin kabari mutum yana kwance lokacin da ya mutu ka san cewa baya iya motsa kowace irin gaba a jikinsa kai ka ɗauke shi ka je kai masa wanka ka sa masa linkafani ka ɗauke shi ka sa shi a cikin kabari da a lokacin yana da yancin da zai magana zai ce kada wanda ya ga- kada wanda ya ga tsaraici na amma haka aka ga tsaraicinsa babu yadda ya iya aka rufe shi da farin kyalle aka je aka sa shi a cikin kabari aka rufe saboda Allah mutum da yake buƙatar taimakon ka a lokacin kai da kake rayayye da ƙarfinka kuma kai zaka zo ka roƙe shi wani irin toshewar basira ce wannan ce irin toshewar basira ce dan uwa Allah shirye da mu Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta mala yace wa qad qala as-sanani fi subul salam a, amiru sanani fada cikin littafinsa mai suna subul salam aqiba ahadithun fi ziyarati wal hikmati minha a cikin bayan ya kawo hadisan da suke bayani game da ziyartar makabarta da kuma hikima da take cikinsu sai ya ce alkullu dalun ala mashru'iyyati ziyaratil quburi duk hadisan da muka kawo suna shiryawa ne game da ah, shar'antu ziyarar kaburbura wa bayanin hikmati fiha da kuma bayanin hikimar da yasa aka ce a ziyarci makar- ah, kabarbara wa annaha lil itibar sannan cewa ita ziyara an ce a yi ta ne domin ɗaukar izina fa'iza khalat min hadhihi to idan ku ziyara ta wofinta daga waɗannan dalilin da yasa aka ce a yi ta mala yace lam takun maraddatun shar'an to bata kasance a bar so ba abin nufi a shar'ance ma'ana ba a bukata a yi ta kenan duk ziyarar da za a je a yi abin da ba shari'a ta ce a yi ba to ba a bukata ta a shar'ance mala yace afsani hadisi na biyu an abi sa'idin al-khudri qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga sahabi abu sa'id al-khudri yadda Allah ta'ara tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah ta'ara tabbata a gare shi yace inni nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha haqiqa na kasance da na hana ku ziyarta kaburbura amma fazuruha yanzu ku je ku ziyarce ta fa innaha fiha ibaratun fa inna fiha ibaratun saboda haqiqa a cikin ziyarta kaburbura akwai ɗaukar izina da wa'azi wala ta ƙulu ma ya rabb kada ku faɗa abin da zai fusata Allah maɗaukakin sarki ko abin da zai zama muku fushin Allah maɗaukakin sarki akhrajahu ahmad wal hakim wa anhu al baihaqi thumma qala sannan imam al baihaqi yace sahihun imam al hakim yace sahihun ala sharti muslim ingantacce ne hadisi akan sharadin muslim wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala rawahu al bazzar aidan والزيادة له كما في في مجمع الهيثمي وقال وإسناده rijaluhu rijalus sahih isnadin hadisin mazajen da suke cikin sa mazaje ne da Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga wajen su qultu mala albani yace sai nace wa hiya inda ahmad bin nahwihi bin nahwiha min tariqin ukra wa isnaduha la ba'sa bihi fil mutaba'at imam imam ahmad dan hanbal ya rawaito hadisin to sanyoyin daban wanda isnadan su gaba daya babu laifi a gare su fil mutaba'at wajen su zama mutaba'at ma'ana su zama hadisan da su goya wa wasu hadisan baya wala ha shahidu min hadisi abdullahi bin amru haka na hadisan yana da shahidi daga hadisi abdullahi dan amru an as bi lafz al bazzar da lafz da imam al bazzar ya fitar da shi akhrajahu at-tabarani fi fi fi al-mu'jam fi al-mu'jam as-saghir wa rijaluhu muwaffaquna mala yace madadin hadisin gaba daya madaje ne da ake amintar da su a thalithu hadisi na uku an anas bin malikin kala an karɓo daga anas ɗan malik ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce kuntu na haitukum an ziyaratil quburi na kasance ina hana ku ko na hana ku ziyarta kabarbara ala ku saurara fazuruha yanzu kuwa ku je ku ziyarce su fa innaha tariqul qalba saboda ziyartar makabarta tana lausasa zuciya tana tausasa zuciya wa tadma'ul aina tana kuma sanya mutum ya zubar da hawaye wa tadhkirul akhirah tana kuma tunatar da mutum lahira wala taqulu hujran amma da idan kun je kada ku faɗi zance wanda yake na barna akhrajahu al-hakim bi sanadin hasan thumma rawahu wa ahmad min tariqin ukhra anhu bi nahwihi wa fihi da'afun malaci wannan hadisi na ƙarshe a cikin sa akwai rauni wa fil babi a cikin babin da yake bayani game da shar'antuwar ziyarar makabarta an abi hurairah radiyallahu anhu akwai hadisin da yazo daga sabi abu huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi wa sayati malati zai zo a gaba insha Allah ta'ala anan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda fasalan da zamu shiga mas'alar da zamu shiga a gaba mas'ala ce da take da tsayi kwarai da gaske ba zamu iya kaiwa gabar ta ba shine menene hukuncin zuwa mata zuwan mata ziyarar makabarta shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana Allah shirye da mu ya dora mu akan yamma daidaiciya da nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ƙarya ƙarya ce kuma ya ba mu ikon gujinta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته